الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناس الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العليم ci gaba da karatun alfiya ibn malik wanda muke gabatarwa a wannan masallaci da ke zawiyar khalifa su kamar yadda muka saba a yau za mu tashi a hurufin jarri babi na hurufin jarri haka hurufin jarri wahaya bin ila hatta khala hasha ada fi an ala hurufin labu kaiwawu wata والكاف والباء والكاف والباء والألا ومتى a waɗannan baituka guda biyu ya tattare mana hurufin jarri su ashirin ne su ne min da ila da hatta wanda bayaninsu zai zo a nan da kuma hala da hasha ada waɗanda bayanansu ya gabata a baya cewa ana jarra da su a yayin da suka zamanto harufa sannan fi da an da ala su ma bayaninsu zai zo mus da munzu da rubba da lam da kai da wau da ta da kaf da ba da kuma la'alla da mata wanda la'alla da mata suna zaman hurufin jarri a gun wasu larabawa ne ba a koyaushe suke zuwa ba waɗannan su ne waɗanda suke yi wa isimi jarra zaran sun shiga jikin ismi to za su mayar da shi ya zamo majururi wanda kuma kowanne yana da ma'ana da wuraren da ake amfani da shi to duk ma'anoninsu da wuraren da ake amfani da su duk zai zo ya mana bayani dalla-dalla shi ne ya ce bizahiri sus munzu muswa hatta walkafa walwawa wa rubba wadda asalin maganar shine uksus munzu wa mus wa hatta walkafa walwawa wa rubba wadda bizahiri shine ma'ana ka keɓanta waɗannan harufa da isimi zahiri su ba sa yi wa damiri jarra misalin munzu za ka ce munzu yau mil juma'a ko za ka ce munzul bari hati ko ka ce hatta hinin ka kuma ka ce misali ka asali wau kuma ka ce misali wallahi a harfin kasar rubba ka ce rubba rajulin ta kuma ka ce tallahi ma'ana wayannan su suna yi wa ismi zahiri ne jarra ba sa yi wa damiri jarra shi yasa ya ce bi zahiri sus duk duk inda ka gansu su hurufin jarri ne amma ba sa shiga damiri sai dai su shigo maka ismi zahiri sai su yi wa wannan isim din zahiri jarra waksus bi musu wa munzu waktan ya ce waɗannan kuma harufa guda biyu mus da munzu ka keɓanta su da yi wa lokaci jarra duk abin da kaga sun mimishi jarra su biyun nan wannan abin lokaci ne za ka ce mus yau ne misali mus sanati ko mus shahari munzu yau ne munzu sanati munzu shahari lokaci ne abin duk abin da su biyun nan suka masa jarra shine wa huwaksu bi musu wa mundu waktan wa biru ai wa birubba munakkaran sannan ka keɓance nakira da rubba duk inda ka ga ruba ta yi wa ismi jarra dole ismin ya zama na kira ne misali za ka ce rubba rajulin rubba rajulin ba zai yi ka ce rubba zaidin ba saboda zaidu din ma'arifa ne ko ka ce rubbar rajuli rubbar rajuli sai a lokacin da ka kawo ma ya zamo ta zamo kafa to za ka iya kawo isin ma'arifa ka ce rubba marrajulu ko rubba marrajuli in ka yi imani amma idan ba haka ba ba tare da ma ba to duk inda ka ga rubba dole ka kawo ismi na kira rubba rajuli rubba mar'ati rubba waladi rubba gulami ismi na kira shine wa biru munakkaran ay wabsus birubba munakkaran ay nakiratan wata'u lillahi wa rab sannan ka kebanta ko kuma ka ce ta tana zuwa ne da sunan Allah da kuma sunan Allah rabbu da Allah zaka ce tallahi sannan zaka ce ta rabbi su biyun nan ne kawai ta yake shiga zaka ce tallahi kamar yadda yazo a cikin Qur'ani wa tallahi la aqidan asnamakum ko ka ce tarabbil ka'ab tarabbil ka'abati tarabbil ka'abati Allahu ko rabbu su biyun nan ne kawai ta take shiga ba zai yi ka shigar da ta jikin wani suna ba ka rantse da wannan wani lokaci kaɗan akwai laraban da suke sawa arrahman su ce tarrahamani tarrahamani ina rantsewa da arrahman kenan amma su biyun nan su ne wuraren da ta harfin jarri take yin aiki wa ma rawau min nahawi rubbahu fata nazrun kaza kaha wa nahawuhu ata wa ma rawau yace abinda wasu larabawa suka rawaito ko malaman nahu suka rawaito min nahawi shigen misali kamar haka rubbahu fata su zo su ce maka rubba ku fata su kawo rubba su yi jarrar damiri ma'arifa da shi bayan mun ce rubba ba ta wa komai jarra sai na kira su kawo ismi damiri ma'arifa su yi mishi jarra da rubba ka ce su ce rubba ku fata watakila shi wannan matashin ne ya ce nazurun wannan kaɗan ne ba a kiyasta ba a kiyasta shi saboda damiri a'araful ma'arifi suke ce ma ba abin da ya kai shi ma a san shi ba abin da aka fi sani fiye da ma damiri ita kuma rubba ba ta ma aiki a abin da aka sani sai na kira abin da ba a san shi ba to nan kuma ka ce rubba ku ya ce wannan nazurul kaɗan ne karka biya wannan karka biya wannan ka yi larabcinka mai kyau kawai ka za ka ha hakanan wani lokaci za ka ga sun ce ka ha wannan kaf ɗin harfin jarri ne ha ɗin kuma damiri wato baya ya ma bayani cewa alkaf alkaf ce ba a jarra da ita sai ismi zahiri shi kuma haɗin ita kuma ba ismi ba ne zahiri damiri ne to saboda haka in sun ce ka ha sun yi jarran ha wanda ke damiri ne ba ismi zahiri ba da ka harfu jarri bayan ka karanta ka tana cikin hurufu jarrin da in ba ismi zahiri ba ba sa wa damiri jarri wa nahwu shigen wannan yace a ta ya zo karka biya wa kowanne daga ciki a yi wa isimi damiri jarra da ruba ko a yi wa isimi damiri jarra da kaf waɗannan duk sun zo amma biya kaɗan ne ka tsaya a asalin ƙa'idarka ta farko cewa ruba sai na kira take wa jarra kaf kuma sai isimi zahiri take wa jarra ka tsaya a nan kawai shine ya shiga bayanin ma'anonin waɗannan haruffa suna da ƙaya muhimmanci ka san ma'anonin haruffa ka san wuraren da ake amfani da su yana ɗaya daga cikin wuraren da ake gano wanda ya iya larabci shi ne ya ce ba'id wa bayyin wabtadi fil amkina bimin wa kad ta'ati li badi azmina ya ce ba'id ka yi amfani da taba'idi shi ne a ɗaukan wasu cikin wasu shi ne taba'idi wa bayyin ka yi bayani wabtadi fil amkina ka fara ka fara kamar yadda shi ibtida'i a wurare bimin da min wannan bimin din ya tanaza'u ya tanaza'u fiha hadhihi al-af'al salasa ba'id wa bayyin wabtadi kamar ya ce ba'id bimin kamar yadda min tab'idiyya tab'idiyya misali ka ce ka ce akaltu mina ta'ami ma'ana maimakon akaltu ta'ama na ci abinci gaba ɗaya kenan ka ci akaltu mina ta'ami ba duka abincin ba wasu daga cikin abincin min ɗin ta zo da ma'ana tabi'idiyya haka ka yi da min ka yi bayanin abin da ba a gane ba misali fajtani burrijisa minal ausani Allah da ce faji taribul rijisa to menene rijis me yake nufi da rijis sai ya ma bayani da min sai ce minal ausani gumaka su yake nufi da rijis anan min din na bayani kenan wabtadi fil amkina kuma da min ana fara wuri in ka fara tafiya a wuri zaka yi amfani da min misali subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram Isra'i ta fara a Masjidul Haram wannan farawa na wuri kenan saboda al-Masjidul Haram wuri ne shine yace waqad ta'ati li bad'il azmina min din wani lokaci tana zuwa da fara zamani ba fara farawa a wuri ba misali min awwali yau min awwali yaumin ace min awwali yaumin a gani yau din zamani ne ba wuri bane saboda haka min tana zama ibtida'iyya a wuri tana zama ibtida'iyya a zamani kenan kenan anan ya nuna maka min tana zuwa tab'idi shine wasu min tana zuwa bayani min tana zuwa farawa fara abu a guri ko fara abu a zamani waɗannan ma'anoni duk ma'anoni ne na min har yanzu ma'anonin min bai kare ba ya ce wazida fi nafi fi wazida fi nafiyin washibihi fajar ya ce ana ƙara min ɗin a jumlar da harfin nafiyu ya shigo ko wani abin da ya yi kama da harfin nafiyu ya shigo fajar sai wannan min ɗin sai ta zo ta yi maka jarra ma'anar wannan min tana zuwa za'ida amma bayan harfin nafi ko bayan abin da ya yi kama da harfin nafi fajar na kiratan a wannan lokaci sai ta yi wa ismi na kira jarra ita za'ida ce ta zo bayan harfin nafi ko abin da ya yi kama da harfin nafi kamar istifhami ko harfin nahayi sai ta yi wa ismi na kira jarra ya ce misali kama libagin min mafar kama libagin min nafar in ka ce ma libagin min mafar ma din harfin nafi ne to shine sai aka yi ziyadar min a bayanta wannan min din sai ta yi wa ismi na kira jarra shine mafarrin ma libagin min mafarrin ma'ana wannan macucin samsam ba shi da wurin kubcewa wuce wurin guduwa eh shi ne asalinsa libagin mafarrun ne mubtada ga khabar libagin khabar muqaddam mafarrun mubtada muakhar to shine sai ka sa ma libagin min mafar da ka sa ma din sai kai ziyada min wannan min din sai ta yi wa mubtada muakhar din jarra irin wannan diyawa ne hal tara min futur wannan hal din harfin istifhami ne wanda wanda ya yi kama da harfin nafi hal tara min futur hakanan wa ma lizzalimina min ansar ma lizzalimina min hamimin irinsu da yawa ne na shigowa bayan harfin nafi ko abin da ya kama da harfin nafi abin da ya kama da harfin nafi kamar istifham kamar harfin nahwu misali zaka ce misalin nahayu zaka ce zaka ce misali zaka ce la tadrib min rajulin asalin la tadrib rajulan la tadrib min rajulin asalinsa la tadrib rajulan haka nan zaka ce halli halli min sa'ilin ko halli min nu'tin kai amfani da istifhami bayan harfin nafi ko bayan istifhami ko bayan harfin nahyi to kowanne daga cikin su zaka ƙara min daga baya wannan min din amma da sharadi za ta yi wa ismi na kira ne jarra ismi na kira jarra lilintiha hatta hatta kuma ya ce tana zuwa ma'ana na gaya intiha ƙarshen abu in ka ce fatarabbasu bihi hatta hin wannan hatta din intihai ne hatta hinin zuwa wani lokaci wanda daga wannan lokacin tarabbusi din ya riga ya ƙare ya shine intihai kenan harfu intihai kuma ana cewa gaya ma duk ma'anan su ne harfu gaya walamun wa ila hakanan lam da ila suma suna zuwa intihai harfu gaya ƙarshen abu misali inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa ila ajalin musamma ko li ajalin musamma ya zo ila ajali musamma ya zo li ajalin musamma duk ma'anan su ɗaya ne zuwa ƙarshen ajalin da Allah ya kaddara iyakarsa ila ɗin harfu lintihai lam ɗin ma li ajalin wannan ma harfu lintihai kuma na cewa harfu gaya wa min wa ba'un yufhimani badala yace min da ba kuma suna ba suna bada fahimtar ma'anar badal badal shine masanya ba min da ba suna bada ma'ana na badal misali maimakon abu misali suna buga misali da wannan aya launa sha'u da ji'alna minkum mala'ikatan suna cewa min din ma'anan badal ne anan launa sha'u la ji'alna badalakum mala'ikatan Allah ya ce idan muka so yanzu a duniyan nan mutane ne suke rayuwa za mu kwashe mutanen a cikin wannan duniyar kuma maimakon mutanen sai mu zubar da mala'iku su rayu a ciki shine minkum ai badalaku maimakon to shine min din ta zo ma'anan badalin abu haka ba ma tana zuwa da ma'anan badali musamman wajen cinikayya misal araditun bil hayati duniya min al akhirati araditun bil hayati duniya badalal hayati duniya ya zamanto baɗin ya zamanto ya zo da ma'ana araditun bil hayati duniya badalal akhirati ya zamanto ba a ma'anan badal yadda min kuma ya zo da ma'ana na badal shine wa min wa ba'un yufhimani badala واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل كفي وزيدة yace lam tana zuwa waɗannan ma'anoni lam tana zuwa ma'anan mallakan abu misali zaka ce addaru li zaidi addaru li zaidi wannan gidan mallakan zaidu lam ɗin kai amfani da ita domin a gane gidan mallakan zaidu addaru bi zaidi abinda yasa yace wa shibihi abinda yayi kama da mallaka misali zaka ce albabu lidari wannan kofan mallakan gidan ne wannan ba za ce lamdin na mallaka ne kai tsaye ba saboda hakikanin gaskiya wannan gida bai mallaki kofa ba gidan da kofar din na mai gidan ne amma kasancewa ta kofan ake shiga gidan to sai kofan ta zamanto tamkar mallakan gidan ne shine ake cewa irin wannan shibuhul milki shibuhul milki kenan wa fi ta'adiyatin aidan sannan kuma lam tana zuwa ta'adiya in kana so ka ba wa abu maf'ulun bihi to za ka yi amfani da lam abin ya samu maf'ulun bihi akwai hurufu ta'addi ko hurufu ta'adiyya da yawa misali za ka ce wahaba li zaidu lidin ta'adiyya ne asalin lidin ya yi jarran maf'ulun bihi haka yadda Allah subhanahu wataala yake cewa in kuntum birru'ya ta'buruna birru'ya ta'buruna lam din ta'diya ne asalin arru'ya din maf'ulun bihi ne na ta'buruna to shine aka kawo lam aka sa domin ka gane maf'ulun bihi domin kar ba su a jirkinta shi aka ce in kuntum ta'buruna ru'ya karshen ayan da ake so yazo din ta'buru din an lalata fasila ƙarshen aya to sai aka jona lam in kuntu lirruya ta'burun ƙarshen aya irin su ne wa fi nuskatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum li rabbihim yarhabun asalin sa lil ladina hum yarhabun rabbahum wannan rabbin mafulun bihi ne na yarhabun to idan aka mayar da shi ƙarshe to dasa ayan ba zai samu ba ana so a ce yarhabun zai zama to yarhabuna rabbahum sai saba wa ragowar sauran ayoyin wannan sura din kamar yadda akwai hikimomi na fawasil wanda al-Imam Shafi'i ya faɗa da asrarul fawasil cikin littafin sanazimatul zufuri to shigen wannan ne to irin wannan su ake cewa lam na ta'adiyya lam na ta'adiyya ka yi amfani da lam ka nema wa abu mafudu bihi yasa za ka ga cewa cikin littattafan duga za a ce wa ya ta'adda billahi wa ya ta'adda bilba'i sanin wannan gaya muhimmi saboda sanin fi'ili ba hujja ba ne sanin fi'ili ba shi zai sa ka san ma'anarsa ba sanin harafin da yake ta'adiyya da shi saboda fi'ili ɗaya bambancin harafin da yake samun mafuli da shi shi zai bambanta maka da ma'ana ba ka gane cewa darabahu kai zai a kawo ha ba tare da lamun ba za ka ga an ce daraba fihi za ka ga an ce daraba alaihi duk ma'anansu daban-daban wannan fi wannan ala wannan kuma kai tsaye in ka ce darabahu ko ka ce da raba zaidan kana nufin ya dage shi da dukan da aka sani in ka ce da raba fihi kana nufin ya yi bulaguro ne bulaguro ne in ka ce da raba alaihi kana nufin ya kera abu ne kera abu kamar ka kera kuɗi ne saboda haka huruful jarri su ne suke bawa fi'ilai ma'ana idan baka san huruful jarri wanda da su ake ta'ajiyar fi'ilai ba za ka yi kurakurai da yawa a wajen fassara ba ka gana cewa ragiba fihi yana so kenan in ka ce ragiba an kuma baya so fihi din yana so an kuma baya so to kamar wannan ne to shine yace wa fi ta'diyatin aidan wa ta'lilin kufi yace sannan kuma lamun tana zuwa da ma'ana na ta'lili wannan ko abu ne sananne misali ka ce qumtu bi zaidin na miƙe na tsaya ne saboda zainu lamɗin ta zo ma'anan ta'alili illa da sababin da ya sa ka miƙe kenan shine ta'alili wazida sannan kuma lam tana zuwa zaida ana ana mayar da lam ta zamanto zaida misali ka ce darabtu zaidan darabtu zaidan kaga daraba na duka kamar yadda ɗazu muka faɗa yana ta'adiya da kansa ne idan ka ce darabtu li zaidi to wannan lam din zaida ne abin da yasa za a gane wannan lam din zaida lamun din bata daga cikin harufan da fi'ili daraba yake ta'adiya da su inda zaka ce daraba fihi ba zai yi a ce fi din nan za'ida ba ko ka ce daraba alaihi a ce ala din za'ida ba ba zai yi ba saboda an san daraba yana ta'adiya da fi yana ta'adiya da ala amma tun da kace darabtu li zaidin zati tu wannan lam din za'ida ce asali darabtu zaidan ne darabtu zaidan sai ka kara lam din kawai da ganga to shine wazida din wazzarfiyya tastabin bi ba wa fi yace istabin istabin zarfiyata ko wastabin zarfiyata bi ba wa fi ya ce ka nemi bayanin zarfu shine abu a ce an yi shi a cikin abu ko an yi shi a gu kaza ka nemi bayanin ka zarfiya da ba da kuma fi ma'anar wannan ba tana zuwa da ma'ana na zarfu ba ta zo da ma'ana na zarfu zuwan ba ma'anan zarfu to shine ya kasance an yi abun a ciki misali inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil-layli asalin sa wa bil-layli badin tazo da ma'ana fi fi din kuma zarfiya ce kasancewa kuma fi zarfiya dama sananne ne kaka ce dakhaltu fi dari kenan ba da bi kowannen su yana aiki na zarfiya cewa an yi abu a ciki a cikin abu shi yasa ya ce wa kada yi bayyana ni sababa sannan wani lokaci ko so tari ba da fiɗin suna bayyana ma'anan sababi ma'anan sababi misalin ba ma'anan sababi shine a fa bi zulmin minan ladina hadu harramna alaihim tayyibati ma'ana yahudawa saboda saboda zaluncinsu muka haramta musu abubuwa halatattu abubuwa halal ne don zaluncinsu muka haramta musu fa bi zulmin ya zamo bi sababi zulmin kenan baɗin ya zo da sababiyya kenan a inda kuma fa take zuwa sababiyya za ka ce za ka iya cewa misali darabtu tilmizan fi qira'ati na daki almajiri a sababin karatu akan yayi karatu shine wanda yazo a hadisi manzo sallallahu yake cewa uzdibatil uzdibatil mar'atu fi hirrati an azabtar da wata mata a sababin kyanwa ma hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min hashashil ardi saboda haka fi a nan ta zo da ma'ana na sababi kenan kenan wannan zai nuna mana ba da fi suna haduwa a zarfiya suna haduwa a sababi kowannensu zai zamo zarfiya kowannensu zai zamanto sababiya bi basta'in wa addi awid alsiqi wa mislama wa min wa an bi hantiqi yace bi basta'in ka nemi taimako da ba in za ka yi abu za ka yi amfani da ba domin baɗin ta zamanto isti'ana misali ka ce ka tabbu bil kalami na yi rubutu da alkalami ma'ana da taimakon alkalami wannan baɗin ta zamanto na na isti'ana wa'addi sannan kuma ba kamar yadda ita ta'adiya ma'ana ka samarwa abu mafuli suru ba ta hanyar badin kamar ka ce marartu bizaidi marartu bizaidi ko kuma wannan suna ba da misalinsa da ilsaki ko ka ce zahaballahu bi nurihim bi din ta'adiya ne kamar yadda dazu muka yi bayani akan lam tana zuwa ta'adiya to haka nan ba kuma tana zuwa da ma'ana na ta'adiya wa awwid sannan kuma baɗin tana zuwa da ma'ana na ta'awili ta'awili kamar masayyan abu galibin wannan yana zuwa a bangaren cinikayya ne misali ka ce ishtaraitu dara ishtaraitu dara ka ce bidarahim ko bidirhami ko bidinari wannan baɗin ta'awiliya ne ma'ana na masanya ka ba da kuɗi an baka gida kun yi masanya kenan kai da mai gida kun yi masanya shi ya ba da gida kai kuma ka ba da kuɗi shi ne ake cewa ta'awid awid da ba alsiki sannan kuma ba ka yi amfani da ba ya zamanto na ilsaki ya kasance kana tare haɗe da abu kamar ka ce marartu bi zaidi ma'ana ka riko zaidu kun haye tare da shi shine ilsaq kenan ba tana zuwa da wannan ma'ana sannan wa mislama ba tana zuwa ma'anar ma'a ma'anar musahaba misali subhanallahi wa bihamdi ko subhanallahi bihamdi da ma'anar wannan subhanallahi wa ma'a hamdihi ko fasabbi bihamdi fasabbi musahabatan bihamdi ko ma'al hamdi shi ne ma'ana baɗin ta zo da ma'ana ma'a ma'adin da take ma'anar musahaba kenan shi ne wa mislama wa min wa'an sannan kuma baɗin tana zuwa ma'anan min ma'anan min misalin ba ma'anan min misali a ainihin ya shirabu bihal mukarrabuna ainihin ya shirabu min hal mukarrabuna baɗin bi ma'ana min ne a wannan idon ruwan a ciki ne almukarrabu suke sha saboda haka anan baɗin ya zo ma'anan minni wa an kamar yadda kuma ba tana zuwa ma'anar an misali sa'altu bihi asalinsa sa'altu anhu da ke sa'ala yana ta'adiya da an in ka kawo ba baɗin ta sai ta zama to ma'anar an ne kamar wannan ne sala sa'ilun bi azabin sala sa'ilun bi azabin ko sa'ala sa'ilun bi azabin ai sa'ala sa'ilun an azabin ne a wajen an din sai aka kawo ba ba ta zo da ma'anar an kenan wannan duk ma'anoni ne na huruful jarri wanda idan baka san su ba za ka na samun kurakurai wajen fassara ala lilisti'la wa ma'ana fi wa an bi an tajawuzan ana man qad fadan ko ana man qad fadin wa qad taji mawdi'a ba'din wa ala kama ala mawdi'a min qad ju'ila yace ala lilisti'la ala tana zuwa ma'anan isti'la'i shine ma'ana ma'anan isti'la'i shine sama da abu za ka ce rakibtu alal farsi kana kan kan doki kenan shi ne ala isti'ila wa ma'ana fi sannan ala tana zuwa da ma'ana na fi wa an da kuma ma'ana na an ma'anan fi misali inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa dakhala al-madinata ala hini gaflati ma'anansa wa dakhala al-madinata fi ne ghaflatin ne saboda anan ana magana akan zarfu ne saboda haka ala din ya zo da ma'ana fi ala hini ai fi hini ghaflatin fi hini ghaflatin kenan sannan kuma ala din tana zuwa da ma'ana na an yadda take zuwa ma'ana na fi kenan bi an tajawuzan ana man kadfadin hakanan an din da take zuwa ma'ana ala ko ala ma'ana an to an asalin ma'anan an din shine tajawuzi shine ka wuce da abu ka harba abu ya wuce shi shi yasa ake cewa a ana cewa ramaitu anil qausi ramaitu anil qausi an din zai nuna ma wucewan abu ƙetarewa ma'anin ƙetarewa abu kenan an ɗin zai zo ya nuna maka kamar yadda ya ce waƙar ta ji maudi a ba'adin wa ala an ɗin kuma ya ce tana zuwa a wurin da ba'ad yake zuwa suna buga misali da wannan aya la tarkabunna tabakan an tabakin suka ce asalinsa la tarkabunna tabakan ba'ada tabakin ne an ɗin ya zo da ma'ana na bas wala kamar yadda kuma tana an ɗin tana zuwa ma'anan ala ma'ana suna canjin juna ne suna canjin juna wannan zai nuna maka ala tana zuwa ma'ana an sannan kuma an tana zuwa ma'ana ala idan ala ta zo ma'ana an misali idan ka ce faddalani zaidun anhu faddalani zaidun anhu asalinsa faddalani zaidun alaihi alaihi an din ta zo da ma'ana na ala idan ka ce radiya zaidun alayya kuma radiya zaidun alayya ala din ta zo da ma'ana an saboda fi'ili na faddala yana ta'adiya da ala ne in ka ce faddalani zaidun anhu to ala din ka kawo ma'anan an fili na radiya yana ta'adiya da anni in ka ce radiya zaidun alayya to an din ka kawo da ma'ana ala asali radiya zaidun anni sai ka ce radiya zaidun alayya kenan saboda haka ala tana zuwa ma'ana na an faddalani zaidun faddalani zaidun ala tana zuwa da ma'ana na an misali ka ce radiya zaidun alayya sannan kuma an din tana zuwa ma'ana ala kamar ka ce baddala ne zaidun anus to kamar wannan ne kowanne yana zuwa da ma'ana ɗan uwansa shi ne ce kama ala maudi'a min qadri ila yace kamar yadda ala kuma wani lokaci zai zo maka a wajen min min inda min zai zo sai a sai a yi amfani da ala maimakon a ce min ɗin. Shabbi bi kafin wa bi hatta alilu qas yuna wa za'idan li tawkidin warad yace shabbi bi kafin ka kuma ka kamanta abu da shi wannan sanannen abu ne zaka ce zaidun ka asadi zaidun ka asadi zaidu kamar zaki yake ka kamanta zaidu da zaki da me da wannan kaf din kenan wa biha ta'lilu qati'una yace kaf din tana zuwa da ma'anan ta'lili wani lokaci ay kad yuqsadu wa kad yuqsadu biha ta'lilu wani lokaci ana nufin ma'anar ta'lil da kaf din misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa zkurullaha kama hadakum suna cewa asalin ma'anansa واذكروا الله لهداية لهدايته إياكم لهدايته saboda ya shirye ku ko kuma ku ambace shi wa za'idan li tawkidin warad hakanan kaf tana zuwa za'idi saboda tawkidi misalin wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ta laysa kamislihi shay'un saboda kaf din ta shigo jikin misil za'ida ce asalin maganan laisa shay'un mislahu laisa shay'un mislahu babu wani abu irin Allah irin Allah to shay'un din ismi ne da laisa mislahu khabar din laisa laisa shay'un mislahu to a khabar din laisa din sai aka sa kaf za'ida aka ce laisa ka mislihi shay'un sai aka jirkintar da shi laisa ka mislihi shay'un wannan mubalaga ne da taukidi idan ka ce babu wani abu irin Allah to ya ka ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da yayi kama da wani abu da yayi kama da Allah ma'anar wannan kuwa shine idan babu mai kama da kai abu mai kama da kai babu to yaya kai din kamar wannan ne irin wannan laraba su tare suna amfani da shi a ibara irin wannan irin sa ne inda Allah subhanahu wataala ke cewa fa in amanu bi misli ma amantu bi asalin sa fa amanu bi misli ma amantu bi irin wannan ne wanda Umru Kaisi yake cewa ila misliha yarul halimu sababatan ila misliha misalin wannan kuwa shine idan ka ce laisa ka mislihi shehun wani abu in akwai wani abu da ya kama da Allah mukaddara in akwai wani abu da ya kama da Allah to abin da ya kama da Allah ma ba shi da kama in akwai wani abu da ya kama da Allah to abin da ya kama da Allah ma ba shi da kama balle kamannin Allah shine ma'anan laisa ka mislihi shehun kaf din ya zo zaida da taukidi ne wasu umilasman wa kaza an wa ala min ajili za alaihi ma min da hada ya ce kaf din tana zuwa ismi kaf ne amma ba harafi ba ne ismi ne misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inni aqulu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr mafulin aqulu din wannan kaf din kaf din anan ba harafi bane wanda ka riga ya kasance ismi ne asalinsa inni ya aqulu lakum min at-tini misla hay'ati at-tayr shi yasa zaka ga idan kai irabin aqulu zaka ga kana da fi'ili da fa'ili sai ka nemi mafuli sama da kasa ka rasa ashe mafulin da ka rasan wannan harafin ne da aka jona shi cikin hay'a ka hay'ati dayr ashe bai zo harafi ba ismi ya zo zaka mayar da shi misla sai zama maf'ulun bihi na aqulu dai kenan inni aqulu lakum misla hay'ati dayr shine ka hay'ati dayr kenan shine wasu mi lasman ka ce amma ta zo da ma'ana na ismi wa kaza an wa ala haka na an da wa ala kowanne yana zuwa ismi ba harafi ba shi ce min ajili za a laihi ma min dakhala saboda wannan ne za ka ga min yana shigo an da ala saboda ka riga ya kasanta cewa duk abin da ba harafi ba ne harafi baya shigo mishi baya shigo mishi to tun da ala da an harafi min harafi min ya shigo su to ta nan za ka gane to anan ala da an din sun zamanto sun zamanto a ismi ne ala in ya zo da ma'anan ismi yana zuwa da ma'ana na fauka ne a ce min alaihi kana nufin min fauki min alaihi min fauki ne in ka ce min an yaminihi ko min an yamini an ɗin in ta zo ismi tana zuwa da ma'ana nahiya ko jani min an ma'ana min janibi ko min nahiyati saboda haka min alaihi min ta shigo ala min an min ta shigo an ala da an ɗin a nan ba harufa ba ne sun zamanto ismi ne don me inda harufa ne harufa ba sa shiga harufa wa mutu wa munzu simani haisu rafa'a aguliyar fi da kajitu musda'a ya ce mus da munzu wanda muka yi bayani a baya cewa suna jarran lokaci ne zarfu to ya ce suna kasancewa a nan ismi haisu rafa'a a lokacin da kaga mubtada a bayan su marfu'i in kaga ismi marfu'i bayan munzu da muz to ka sani wannan muz da muz din isim ne ba harafi ba harfin jarri bane misali ka ce ci ito muz yawmul jumu'ati yawmul jumu'ati muz yawmu baka ce muz yawmi ba muz yawmu zai kasance yawmu din muz yaw muz muz muz din ismi ne mubtada yawmul jumu'ati din zai kasance khabar mubtada ko ka akasa shi ka ce yawmul jumu'ati din mubtada muakhar mus din kuma khabar muqaddam don me ya zamanto suka zama ismi a nan saboda an samu isim marfu'i a bayansu awuliyar fi'ila hakanan duk inda ka ga musko munzu sun biye bayan fi'ili to a nan masu isimai ne ba harfa ba ne misali ka ji itu mus da a da ka ce ji itu na zo mus da a tun lokacin da ya yi kira musdin fi'ili ne ya zo a baya bayanta shine da'a tunda fi'ili ya zo ya zamo isimi khulasatul qawli munzu da mus a halayya guda biyu suke zamanto ismi asali su harufa ne huruful jarri yadda ka karanta hali na farko idan ismi marfu'i ya zo a bayansu na biyu kuma idan fi'ili ya zo a bayansu to a lokacin su ismai ne wa in jarra wa in wa in yajra fi mudhiyin fakamin huma in sun yi sun yi jarra a madi a hadin madi to suna zuwa da ma'ana min ne kamar min ne su kuma su bi dukan mus da munzu duk wa fil huduri ma'ana fistabin in kuma sun yi jarra a hal ne yanzu kake magana to suna zuwa da ma'ana fi kenan sannan kowanne daga cikinsu in yanzu kake nufi fi sannan kuma idan kana nufin ya wuce ne to a wannan lokaci min ne misalin ka ce idan ka ce ji'itu mus mus yau bil juma'ati kai mishi jarra mus yau bil juma'a asalinsa to min mus min yau bil juma'a mus min yau bil juma'a kana nufin ya wuce kenan ji'itu ji'itu in ka ce kuma azhabu azhabu mus mus yawmin juma'ati to kana nufin fi ne fi yawmin juma'ati saboda haka in sun yi jarra kana nufin abin ya wuce to yana zuwa da ma'ana ne in abin yanzu ake kuma yana zuwa da ma'ana fi shi yasa wa in yajurra fi mudhiyin fakamin mudidin yana nufin wato madi kenan mudidin masdari ne na maza ana cewa maza yamdi mudiyan shine wanda ya zo wa mastata'u mudiyan din mudiyan masdari na maza yamdi kenan abin da ya wuce hudur kuma abin da ake ciki yanzu wa ba'da min wa an wa ba'in zida ma falam yahuq an amali qad ulima yace bayan min wanda ka karanta da an da ba hurufin jarri zida ma ana wa ma za'ida ma'ana ana ƙara ma bayan su ukun nan falam ya uku an amalin qad ulima sannan kuma in an ƙara ma din ma din ba zai hana aikin nan da aka sani na jarra ba misalin min shine misalin min a ƙara ma mimma mimma khati'ati min ma khati'ati min harfu jarri ne aka sa ma a bayan min harfu jar khati'ati da junu ma din da aka sa tsakanin su bai hana wannan jarra din ba shine misalin min misalin an kuma a qur'ani qala amma qalilin da yusbihunna nadin qala amma qalilin wannan madin da ta raba tsakanin an da majruri madin ba ta hana wannan jarra din ba misalin ba kuma fa bima rahmatin min Allah fa bima rahmatin min Allah madin ba ta hana an yi wannan jarran ba shine ma'ana falam ya'uq an amalin qad ulima ana cewa aka ya'uku abu yazo ya raba tsakanin abu ya hana shi shine sufaye suke cewa al'awa'ik abubuwan da suke kama cikas suke hana ka zuwa fadan Allah suke hana ka zuwa fadan manzo Allah su ake cewa al'awa'ik kenan akwai al'awa'ik akwai al'ala'ik duk mutumin da yake so ya je gun Allah ya je gun manzo Allah to ya kawar da su biyun al'awa'ik duk abubuwa masu cikas za su hana ka isa gun Allah ka isa gun manzo Allah al'ala'i kuma shine alakoki da jama'a da abubuwa kana da alaka da shago kana da alaka da ofis kana da alaka da abokane alaka da yara alaka da mata gidaje motoci waye to ba kai ba Allah ba kai ba manzo Allah kai dai ibada abin da ya samu sauran abubuwa kuma ka barwa Allah su ake cewa al'ala'i kenan hijabai ne gaba ɗayan su hujub ne duk wanda suke hana ka kai sabon Allah ko ka sheku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine aka yabo al'alaik da al'awaid wazida ba da rubba wal kafi fa kaf ma nan da yayi magana akai ana ƙara ta bayan rubba da kuma kaf kun karanta rubba tana wa nakira jarra kaf kuma tana wa zahiri jarra fa kaf yace sai ta hana wannan aikin da aka riga aka misalin kace rubba rajulin kagan kace rubba ma rajulun sai ta hana wannan jarra misali haka kab shi ma ka sa ma tsakanin kab da majururinsa to wannan maɗin sai ta hana aikin amma ya ce wa kattalihi ma wa jarrun lam kaf ya ce wani lokaci akan iya samu a maɗin ta bi bayan rubba da kab wannan jarrun wanda aka saba ba a kare ba a hana hana wannan jarrun ba abin da yake nufi yawanci shine in ka sa ma bayan rubba ko ma bayan ka harfu jarri to ma din tana hana wannan jarra din amma wani lokaci takan ma din takan iya bin bayan su ba za ta hana wancan jarra wanda aka rigaya aka saba ba وهذف الرب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاء ذا العمل yace wa huzifar rubba yace rubba din wani lokaci ana cire ta harfu jarri ne a cire ta sannan fajarrat ita din babu an cire ta amma za ta zo ta yi wannan jarra ba da bal bayan bal wal fa haka nan bayan fa wa ba da wawi bayan wauwa sha'a zal'amal da ya ce wannan aikin da muke magana ya yaɗu da yawa ne wannan mana suna cire rubba sai maimakonta sai su kawo bal maimakonta su kawo fa in suka kawo bal da fa to shai rubban da suka cire ta din sai ta zo ta yi wannan jarra wannan suna yin haka sannan kuma ya ce bayan waukuwa wannan abu ne yaɗaɗɗe da yawa an riga ya an sani misalin wannan wani su yake cewa famisiliki famisiliki fubula famisiliki da jarra har suka ce asalinsa farubba misiliki farubba misiliki bayan fa kenan hakanan bayan bal misali bayan wa qatimil a'maqi hakanan wa qasidatin ta'til muluka gharibatin wa qasidatin rubba qasidatin kenan saboda haka bayan bal da fa kaɗan ne amma bayan wau a cire rubba ta jarra yace wannan abu ne sananne da yawa wa qad yujar wa qad yujar wa qad wa qad yujarru bi siwa rubba lada hazfin wa ba'dhu yura mutarida yace wani lokaci yace akan iya jarra da wani rubba lada hazifi yayin ko wajen cirewa mana rubba ce harfin jarrin da aka sani za a cire ta kuma ta zo ta yi aikin wannan majinuni amma wani lokaci wani rubba harfin jarrin da ba rubba ba yace za a yi jarra da ita bayan an cire ta wa ba zuhu yura mutarida wasu daga cikin wannan kuma yana zamanto mutaridi ya dadde sananne larabawa sun yarda so tari suna magana a kai misali ka cire harfin jarri ka cire harfin jarri wanda ba rufa ba ta yi aiki ɗin kakkashi biyu ne akwai wanda yake mutaridi akwai wanda kuma ba mutaridi ba mutaridi din misali yana zuwa galibi bayan kaifa bayan kaifa ko bayan lamu yake zuwa abin nan misalin ka ce in ka ce aka ce ma kaifa asbahata sai ka ce khairi asalinsa ala khairi sai ka cire harfin jarri ala din sai kai wa majukai kai ka kawo ismi majruri kana nufin wancan ala din da ka cire shine yayi wa wannan ismi majruri din ya zamanto ya zamanto majruri za mu tsaya a nan saboda mun zo ƙarshen babi na idafa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.